أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر يوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mune ma Allah godiya subhanahu wataala da ya nuna muna wannan rana rana 27 ga watan Ramadan na wannan shekara mai albarka wanda yake a yau ne za mu yi khatama na zaman tafsirin da ake a wannan shekara alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya ba mu lafiya da samun dama na raya waɗannan darerai masu albarka da karatun littafin Allah da kuma neman fahimtar shi na ga cewa tun da je mun kai ƙarshen sura kamata ya sai mu aje daga nan ya zama baɗi in Allah ya samu kai da rai da lafiya da samun dama sai mu tashi farkon sura in kuma ba mu nan waɗanda ke nan sai ya zama nan za su tashi insha Allahu sai na ga kahin malam abdullahi sheikh balarabi ya yi magana ta ƙarshe ta godiya ga Allah da kuma abokan raya wannan darairai akwai huduban maulanmu sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wadda ya ta ƙarshe wato ramadana da ya na ƙarshe a duniya shekara ta alif da ɗari uku da tis'in da hudu hijiriya wanda ce hudu ba ta ƙarshe wadda ya yi har matan ƙarshe yake cewa in ramalana ya dawo bai iske wasu ba daga cikinmu to ya ce yana fata suna can inda malikin mukutadir sai ko ga shehu bai kai ramadana ba kuma tun da ya karanta ta wasu suka ce to akwai ƙamshin raso shehu ko bai kai ramalana ba ɗi to mu dai dama ba mu da komai sai na shehu duk abin da muka samu nashi mun san shari'a ce tunda ya muna bushara cewa take yake da sawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu karanta ta harafi ba harafi ba saboda lokacin ba zai ishe mu dan tana da yawa amma dai za mu yi tsokaci da abin da ke ciki ba dan mutane uzuri ya musu yawa ba da sai mu bi ta mu karanta tabarrukan tunda sanda muke yin ta muna imani da ran muna tare da shehu radiyallahu ta'ala amma da duk da haka ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu yace guda ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga wafi daukakan manzannin Allah shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayen shi da sahabban shi baki daya ce yan uwa na muna godiya ga Allah godiya da halshen martaba shi wadda yake ta haɗa dukkan kamaloli na Ubangiji muna gode ma Allah ‘yan uwa akan samun watan Ramadan wanda Allah hore mu da azumin shi ce manufar yin azumi ƙwar'ani ya faɗe shi ce ya yi wa amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم سيتي لعلكم تتقون يا كما سو ايماني an wajabta muku azumi yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku ko cewa za ku samu jin tsoron Allah kenan abinda an manufar shar'anta azumi shine bawa ya samu tsoron Allah don saboda tsoron Allah shine mabudin samun dukkan abinda bawa yake nema duniya da lahira Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore mu da azumi shine ya hore mu da abun da yake zai sadar da mu zuwa ga samun takawa tsoron Allah kuma cikin haka Allah ya ce ba wai yana nuhin ya tsananta muna ba a son ma ya sauwaka muna shi yasa ya sadar da mu da hanyar da za ta kai mu zuwa ga jin tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah shine tsane ga samun dukkan biyan bukata shehu ya kawo magana in kana so ilimi Allah ya ce wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim in kana son samun kubuta daga makircin makiya Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku la yadirkum kaiduhum shay'a Allah ya ce in ma kana nuhin ka zama wali yace dukan muna son mu zama waliyai Allah ya ce ala inni awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yattaqun alladhina لا هون عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون shin kana so ka samu bushara a duniya da lahira ka ji tsoron Allah Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah in kana so ka samu Allah ya soka ka ji tsoron Allah Allah ya ce inna Allaha yuhibbul muttaqin in kana son ka samu aljanna ka ji tsoron Allah Allah ya ce aljanna u'iddat lil muttaqin in kana so ka samu ƙarshe mai kyau abun yabo ka gama da duniya lahiya ka tayi lahira lahiya to yace ka ji tsoron Allah Allah ya ce al'aqibatul lil muttaqin idan ka shiga tsanani kana so ka fita ka majin tsoron Allah wa may yattaqillahi ja'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kana neman ka samu sauki a rayuwarka wa mai taƙin lahaji Allahu min amrihi yusra jin tsoron Allah shi ne makami mai so ya samu tsira daga wuta ya ji tsoron Allah Allah ya ce su mun na jiladi na taƙau dukkan abin nemanmu na duniya da lahira zahiri da baɗini mabuɗin samun shi ne jin tsoron Allah saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mu da mai azumin ramadan don mu samu tsoron Allah idan muka samu jin tsoron Allah to bukatar mu duka ta biya don mun samu duka abin da muke nema menene jin tsoron Allah menene attaqwa malamai sun fassara shi tafsirai iri-iri ta huskoki daban-daban malamai suka ce abin da attaqwa kama horon Allah da nisanta abin da Allah ya hana zahiri da baɗini shehu ya ce to mai azumi lallai tun da dai kama horon Allah da nisanta abin da hana fili da ɓoye to mai azumi ya zama mai jin tsoron Allah saboda abin da jin tsoron Allah yake nufi a nan shi ne mu ji tsoron saba ma Allah zahiri da baɗini kamar da malamai suka gaya muna sannan kaga tabbacin mai azumi ya zama mai jin tsoron Allah saboda azumin da yake yi ya sa wani sanke mai kare shi tsakanin shi da yin tsakanin shi da yin sabon Allah abinda ke sa a sabi Allah biyan shawa ciki ko biyan shawa farji nan ka sa a yi ma'asi sabon Allah to idan mutum na azumi ya taushe sha'awar ciki ya taushe sha'awar farji bai ma da bukatar waɗannan da haka ya sa azumi ya taushe tsakanin shi da sabon Allah tutun da ya taushe tsakanin shi da sabon Allah sai Allah ya mai sakamako ya kange shi daga sabon Allah nan sai ya kulle ƙohohin wuta tun da sabon Allah ka sa a shiga wuta to mai azumi ya kare kai ne daga sabon Allah to ana barin wuta buɗe a sawa sai Allah kulle ƙohohin wuta abinda ka sa ɗin nan ai azumi a kama jin tsoron Allah a bar sabo ne a kulle ƙoho sabon Allah shi ne kwaɗayin rahama Allah in an same ta ina za a je aljanna sai Allah bubbuɗe ƙofofin aljanna shaidanu daga aikin sasa ba Allah Allah ya samu sarƙoƙi don haka albarka azumi bawa zai samu jin tsoron Allah na gaskiya na haƙiƙa shine ya tabbatar da cewa duk inda yake Allah na jin shi yana ganin shi kuma Allah ya kamata ya ji tsoro ya kiyaye al'amarin shi zahirin wa baɗinin da azumi zai koyi wannan muraƙaba da mushahada ita attaƙawa shehu ya ce ba iri guda ba ce akwai jin tsoron Allah na kowa da kowa ya ku bayi akwai jin tsoron Allah na keɓantaccen bayan Allah akwai jin tsoron Allah na keɓantaccen keɓantaccen bayan Allah abinda jin tsoron Allah na kowa da kowa amawa da wanda ba su ba kama horon Allah da nisanta abinda Allah ya hana zahiran wa baɗinan wannan dole ne in babu shi to ba maganar ma musulunci ga mutum to jin tsoron Allah na kasawa ba an kiyaye wancan cewa duk abinda za ka yi addini ko ba addini ba karka tuna karka ambata tunda baka tuna ba karka tuna karka ambata duk abun da ba Allah ba kuma shine la ilaha illallah to ya zama rayuwarka ta fasara cewa baka ganin kowa in ba Allah ba cikin komi to yanka zama haka nan magana cewa ka sabi Allah to bata ko taso ba imamu gazali yace ya abuci sufaye bayan ya gama ilimin zahiri yace abin da ya burge shi a wurin sufaye ba kajin suna wai kaza haram ne kaza halal ne a'a kaza Allah na son shi tunda masoyinsu Allah na so za su yi komi daɗi komi wuya kaza Allah bai so tunda Allah bai so masoyinsu ba za su yi ba da haka ba su saba ma Allah zahiran wa baɗinan ƙarami da babba to wannan shine taqawal khassa jin tsoron Allah na khassatul khassati ba magana wai tunawa ba kan ma kaga komi hakikatan sai Allah subhanahu wataala shi jin tsoron Allah ga khassatul khassati jin tsoron Allah zai kange kai ma hijabi ga dukkan abin da ba Allah ba tabaraka wataala da haka sai ka zamo mafi cikat mahajubi ga kan mahajubi amma kai ne a kamalu saboda an sha makance ka daga gani da samuwa wanda ba Allah ba akwai hijabi tsakaninka da shi to tunda an kange ka daga wanda ba Allah ba kenan ka sadu da Allah subhanahu wata'ala falam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu fama samma mawsulun wa ma samma ba'in sannan azumi kamar yadda muka ji muka gani yana buɗe ƙohohin biyayya da ibada ga Allah karatun ƙur'ani zikiri shi da dukiya saboda Allah wannan shi ne ƙohohin ɗa'a da samun yadda Allah to azumi ko wanda bai iya ba bai iya sadaukar da rayuwa ta ga ɗa'a ba to azumi yana koya mishi karatun ƙur'ani zikiri shi da dukiya saboda Allah wannan su ne ayyukan ramadan banda kiyaye sallah cikin lokaci banda kame baki da zuciya daga yawace-yawace da kuma annamimanci da gulma da sauransu shehu ya ce muna godiya ga Allah wanda ya mana muwafaka ga dukkan waɗannan abubuwa na da'a shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu idan ka duba abubuwa ga baki ɗaya za ka gane ga hankali sun kasu kashi uku kashi ɗaya cikakke ne kamili baya na ƙasa kowace irin hali ba a samun na ƙasa a cikin shi na biyu naƙisi ne shi kuma ko ta ƙaƙa ba zai cika ba na uku shi ne yana karɓar ya cika yana karɓar ya tawaya abinda yake cikakke bai tawaya na harko shine Allah tabaraka wa ta'ala Allah kamili ne kudusu ne tawaya ba ta babu Allah tabaraka wa ta'ala da sifofi ne da kamaloli ne da komi dukansu cikakku ne sannan kuma cikakke na biyu shine mala'iku la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun to abin da yake wanda yake shi kuma tawayayye bai cika shine dabba ba ta ma da takalifi balle har ta cika shi yasa ran tashi kiyama aka kunu turaban saboda in an gan masa hisabi sai a ce su koma ƙasa to wanda yake shi ko dan sababi zai yiwu ya cika kuma zai yiwu ya ƙi cika ya tawaya shine mutum wanda Allah ya dora ma amana wani lokaci zai koma ya lalata ya kuma asfalus safili ya ma ƙara lalata zama ula'ika hum sharrul bariyati babu sharri kamar mutum in ya lalace ya zamo dabba ya zamo gwamma dabba ma da shi shi ɗan adam kuma wani lokaci zai dunga gyaruwa ya dunga hauhawa ya dunga hauhawa ya dunga hauhawa har ya kuma cikin jinsin mala'iku la ya asillaha sai dai abin da yake kadarar makadura kuma ya kuka ya istighfari Allah gafarta mishi daga nan in ya ci gaba da taraki har ya wuce mala'iku ya koma ula'ikahum khairul bariyati ya zama shine fiyayyen halitta ga baki daya to me ke sa mutum ya zamo cikakke shine zikirin Allah ko da yaushe da kuma gudu daga rafkana daga duk abin da ba Allah ba idan baka tuna wanda ba Allah ba to ba za ka saba ba Allah musamman sabon Allah idan mutum ya gabatu ga zikirin Allah tabaraka ta'ala to bawa zai zamo kamili har ya zama fi maqadi sirqin inda malikin muqtadir in kuma bawa ya rabkana daga barin zikirin Allah tun bai zikirin Allah na harshe to kaga da ma na harshen nan shi ka sa zuciya ta zikirin Allah to ya bar zikirin Allah sai ya koma asfalus safili mafi kaskasta kaskastaci Allah ya ce amma da shehu ya ce muna neman tsari daga Allah ya tsare mu daga mu zamo asfalus safili ya ce me asfalus safili mafi kaskasta kaskastanci ya ce shi ne wanda ya nisa daga barin Allah tabaraka wa ta'ala to zikirin Allah shi ne duk nau'o'an tasbihi da nau'o'an tahmidi da tahalili da takabiri in ka kama kana mai fahimtar ma'anarsu da imani da su da aiki da su kana zikirin Allah Allah na da suna 99 ɗari ba ɗaya maza Allah ce duk wanda ya kiyaye su to ɗan aljanna ne kiyaye su ko ka haddace ko kuma ka karanta su ko kuma ya zama kana aiki daidai da su baka saba musu ba ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدفله الاسماء الحسنى da haka dai abin da ya kamata shine ka zama mai zikiri karka banta da Allah amma mafi girman duk zikirin da zaka wa Allah shine la ilaha illallah shehu yace naquluhu tajdidan li imanina dukan mu mu ce la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله shehu ya ce mun yi wannan kalmatu tauhid don jaddada imaninmu la ilaha illallah ita ce kalmatu tauhid ita ce kalmatu ikhlas ita ce alkalimatu tayyiba shehu ya kawo dukkan ayoyi ga dukkan wannan ma'anoni na la ilaha illallah ga hadisi kuma ya ce manzo Allah ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri ka ce la ilaha illallah afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah yace afdalu du'a astaghfirullah mafificin addu'a duka shine kai istighfari fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat kuma saboda kiyaye ba da haƙƙin zikiri maulanmu shehuna abul abbas at-tijani ya gina ɗariƙar tijaniya akan wannan zikiri guda biyu shine zikiri la ilaha illallah da kuma istighfari sai abin da yake dole shine rayuwar komi salati ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai la ilaha illallah kai istighfari kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk neman kimci ne da shirye-shiryen saduwa sai ka kama la ilaha illallah shehu ya ce da istighfari da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da zikiri na la ilaha illallah duka waɗannan nassosin alƙur'ani da sunna sun tabbatar da su to kuma in kana son ka ce ɗariƙar tijaniya to shine istighfari salati ga annabi alaihi salam la ilaha illallah ya ce banda waɗannan guda uku duk abin da ka gani an ce ma wazifa ce ɗariƙa ce ta tijaniya ka tambayi wanda ya ce haka amma shi dai abin da ɗariƙar tijaniya istighfari salati ga annabi la ilaha illallah ya ce don haka duk wanda yake inkari ga ɗariƙar tijaniya to ka ce mishi ba wani abu yake inkari ba illa addinin musulunci da ƙur'ani ko ya ce wai shi sunna ke kariya ƙarya yake yi ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata sunna yana faɗa da addinin musulunci ne saboda ɗariƙa babu wani abu wanda ba waɗannan guda uku ba istighfari salati ga annabi la ilaha illallah duk abin da ba wannan uku ba tambayi hujjar da kaga ana yi kamar maulidi maulidi ba ɗariƙa ba ne maulidi musulunci ne saboda manzan Allah na kowa da kowa ne da rago da mai ƙoƙari kowa manzan Allah nashi ne to girma manzan Allah wajibi ne ga musulmi ba ɗan ɗariƙa kawai ba to haka duk abin da kaga ana yi tambaya amma dai uku nan shine ɗariƙa shehu ya kawo abubuwa wanda ake samun fa'idar su in ana zikiri ya ce ya ishi zikiri cewa Allah ce uzkurullah sai ce zikiran kasiran in ba zikiri ba babu ibadar da ba a sa mata lokaci ba da adadi amma shi zikiri Allah ta kuitayi da yawa shehu ya ce da yawa wurin mai kuɗi daban bisa ga da yawa wurin talaka da yawa wurin babba daban bisa ga da yawa wurin yaro Allah babu kamar shi to tunda Allah ce ku yi da yawa to nawa za ku yi Allah yadda kun yi da yawa dan an ka ce da yawa kana ga abun nan ya wuce da kake zato ko da kake sare ko da kake so a ce an yi da yawa to wani zikiri za ka yi ya cimma girma na Allah subhanahu wataala da haka dai zikiri bai da lokaci bai da adadi dukkan rayuwarka Allah ya ce ta koma zikiri kuma in ma ka yi to ka rage baka kai yadda ake so kai ba shi ya ce bai ishe ku ba girman kalmar la ilaha illallahu cewa da za ka yi shekara ko dubu ɗari ko nawa kana kafiri ran da za ka mutu ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi daga ran nan ka zamo musulmi shekarar can dubu kaza duk Allah ya shahi ɓannar da kai idan ka yi ikhlasi Allah ya shahi mugun aiki ya mai da shi aiki mai kyawu ya ce sannan kuma sunanka ya fita daga cikin diwanin kafirai marasa arziki ya koma cikin diwanin musulmi masu arziki saboda kalma guda ta la ilaha illallah ya ce to me kace ma wanda ya kama la ilaha illallah hayyata da yawa da sahi kayi ɗari da rana kayi ɗari da daddare kayi ɗari da yaushe kayi ɗari kullum kayi la'ilala wajen ba iyaka me kake tsammani ka samu wurin Allah ya ce watan ramadan shine wata na zikiri na kalmar la'ilaha illallah watan ramadan shine watan karatun ƙur'ani watan ramadan watan cewa saboda Allah wato in ka duba watan ramalan dukkan shi alkhairi ne ga musulmi dukkan shi ya isa dai in kai nafila Allah zai baka lada kayi farilla idan ka ɗauki naira guda ka baya sadaka shi a gwargwadon ikonka Allah zai baka lada kayi zakka kalmar shahada sallah azumi zakka hajji idan ka ba da naira guda Allah zai karɓe ta matsayin kayi zakka ka ba da wannan farali idan kai farilla Allah zai baka ladar kai farilla saba'in shehu ya ce muna godiya ga Allah da Allah ya hore mu da mai azumin watan ramalan kuma ya ce mu sani sauƙi ne yake nema muna ba tsanani ba duka waɗannan ayyukan da Allah ya wajabta muna son fa yake ne ya saka mana da alkhairi ya kai mu aljanna ya tsirar da mu daga barin wuta da azabar shi shine Allah ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra dan haka mai sanya maka alkhairi kuma ya gwada maka abinda za ka yadda da kai maka alkhairi ai ya zama cikakken masoyinka shehu yace yan uwa masu girma wanda suka baro garuruwansu da wurarensu don ɗesan su yi tarayya da mu a cikin wannan wata na ramalan muna taya ku murna muna taya kan murna na ƙara wannan wata tare da ku muna fata cewa Allah ya karɓar mana ibadunmu Allah ya sa mu cikin bayan shi tsarkakakku masu yi don Allah Allah ya sa duka mu zamo khairul bariyati yace shi dan adam ban mamaki garai yana iya zamowa sharrul bariyati dan dukkan sharri to sai dai in Allah ya kare mutum amma mutum na iya yin shi hayyahi kowa iya shi ya zamo sharrul bariya kuma mutum na ya zamo wa khairul bariya in Allah ya bashi sa'a ya zabe shi dukkan alkhairi yana iya yi fiye da kowa har ya zama khairul bariyati yace mutum yana iya shagaltuwa da bin sha'awa sha'awar ciki sha'awar farji to in haka yake ya zamo dabba inumu ila kal an'am bal hum adallu dan dabba ba da takalifanci shi kula da ita mutum wanda ya zama abin da ya sha mai kai sai biyan bukatar ciki da farji wato bin sha'awa ta ba ibada ba ya zamo dabba haka mutum in ya zamo ba abin da yake bukata sai ya shagaltu da ya kashe wannan ya sare wannan ya sace kayan wannan ya husata wannan ya yi kaza wannan ya koma kamar dabbar daji damisa ko zaki wanda yake banda wannan ba zamo ban dabbar daji da shi idan ya kama makirci da ƙulle-ƙulle da yaudara da cin amana da ɓanna a cikin ƙasa ya tashi daga mutum ya koma jinshin shaidanu ya zama kuma sharru mina shayaɗi gwamma shaidanu da su ta nan ne idan ya shagaltu da tsalki na zahiri da na baɗini da ibada ga Allah da zikirin Allah da tsarkan ma'arifa ga Allah sai ya koma abokin zama ga Allah ana jalisu man zakarani wanda a tare da Allah ko da yaushe ya zamo cikin jinsin mala'iku bal iyafi mala'iku ya shiga cikin ula'ikahum khairul bariyati shehu yace mutum in ya kai nan to ya sani bai kai nan ba sai sanda ya samu nisanta da son zuciya da shedan da bin bukatar rai da sauransu amma muddin mutum na bin son zuciya shi yana bin shedan yana sabon Allah ba zai kai ya zama abokin ɗibakewa Allah ba subhanahu wata'ala don haka ƙur'ani ya jinjina wa mutum ya ce ula'ika khairul bariya kuma ya tausaya mai ya ce ula'ika hum sharrul bariyati saboda ya lalace yace idan mutum ya samu tsalki har ya zama abokin zaman Allah ya yi tsalki ya kama zikiri to ya sadu fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir ya kai muqamin siddiqanci yace ba siddiqanci malamai arifai sun faɗi fassarori da yawa kan siddiqanci yace amma ni shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu akwai wani takaitaccen fassara da na yi masiddiƙanci shi ya ce amma la'allahu li ƙusuri ƙila saboda ban kai ba shehu wai saboda shi bai kai ba da haka sai ya ɗan bayani takaitacce ya ce shi garai abinda a siddiƙanci ka kai kana karɓa ilimi ga Allah babu wasiɗa a maza Allah ya ce cikin al'umma magabata akwai wanda ke ansa ilimi daga Allah ba wasda kuma su ba annabawa ba yace cikin al'ummata yan akwai umaru na ciki to kaga wannan samun saduwa daga Allah kenan ba wasda ta musamman amma in ba shi ba ai duk abin da kake zuwa ga zuciyarka ai sako ne daga Allah yi kaza bari kaza tashi kaza kai dukkan shi daga Allah ne banda Allah ya sa ni gane dai gaskiya ha Allah ya sa ni gane gaskiya wani annabi ya kuma na musamman a wahayi ne na ilhami Allah ya cusa maka cewa wannan abu ba daidai bane wannan abu daidai ne zaka ba ta dogon magana bace shehu yace to an san wannan ilimi daga Allah na musamman duk wanda ya kai yana ishi kun ba annabin Allah bane shi to ya zamo siddiqi shi kuma siddiqi shine farkon takawa na farko ka dora kawakan alfardaniya shi yasa da aka ce mashi alqudbul fardu cewa malami jewa ya jinjina abun nan cewa alqudbul fardu sai da Allah gwada mai iyanan yaga cewa shi shine alqudbul fardu wato alqudbul fardu shine wanda yake dauke da amana khalifan manzon Allah khalifa Allah a wannan zamanin shi wanda yake ya kawo inna aranal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insanu kana zaluman jahula mun gito da amana muka nemi sama ta doka tace ba ta iyawa ƙasa ta doka tace ba ta iyawa duwatsu ku doka suka ce wa ba mu iyawa suka ƙi su ɗauka suka tausaya ma kansu amma ɗan adam sai ya ce shi a ɗora mai yana iyawa Allah kamar ya ce hoɗan hoɗan shi innahu kana zalum hoɗan hoɗan mai yawan zalunci hoɗan mai yawan jahilci ba dan zaluncin mutum ba da bai sabi Allah ba tun dan ka sabi Allah kanka ka cuta ba Allah ba ba dan jahilcin mutum ba da bai manta da alkawalin da ya ɗoko ba tun ma ga uban mutane adamu wala gada ahinna ila adama bin qablu fanasiya kaga mantuwa nan daga adam tunda Allah bai ruhe me ba yace ga ka aljanna ga matarka aljanna hawwa'u na halatta mu kuma in banda yace goda kai kokari ka ji tsoron shedan in ba haka ba zai cuce ku ya hidda ku aljanna kaga da bai mance ba da bai bin shawarar shedan da rantsuwa tai shehu yace jahilci iri biyu ne akwai jahilta haƙoƙan Allah na zamowa tai ilahu wannan kafirci ne wanda duk ya jahilci cancanta Allah ga abauta mai to ya zamo kafiri zai dawoma wuta akwai wani jahilci shine rashin sanin haƙiƙa mi a Allah yadda baka san mi an ranka ba to haka baka ya sanin mi a Allah jahilta Allah to shi a sanin Allah bincike kan sai ka gano mi a Allah wannan kafirci ne tambayar ma da aka yi bid'a ce dukkan arifai ana cewa sun san Allah amma sun yi tsaye ga gulbin sanin Allah sun dimauce babu wanda ya iya sanin menene Allah kun ba wani abu ne ba wanda aka haifa makahu har ya mutu makahu ba zai san mi afari mi abbaki ba duk da ka kwatanta mishi saboda bai da na'urar da ka gane wannan to haka dan adam da halitta Allah bai musu na'urar gane mi Allah ba sai dai ka san Allah ta wajen ayyukan Allah da halitta Allah shi yace alhamdulillah yau dare na 27 ga Ramadan alhamdulillah ya ce wasu malamai sun yi ƙarhin zuciya suna cewa wannan dare shi ne daren lailatul ƙadari ya ce amma dai nishin ibrahim ina cewa yau daren 27 ga watan ramadan saboda ba a shigan Allah gaba ya ce amma a wazancen wasu malamai sun ce daren 27 shine daren lailatul qadari yace amma dai gaskiya Allah Allah ya boye daren lailatul qadari cikin dareren Ramadan kuma duk shekara tana ciratuwa in yau wannan bana 27 ne kila ba da ganta 20 ko 21 ko a ganta ma sai zuwa 22 haka dai tantakilu kullu amil yace amma dai magana wadda a tabbatatta abinda hadisi ya kawo muna ya ce ku nemi daren lailatul qadari cikin goma na ƙarshe ga watan ramadan ya ce daren lailatul qadari in aka kai fi tasi'atin tabqa saura tara to ƙilaran nan ne ce dare na 21 ku nemi ta fi sabi'atin tabqa in ya kai saura bakwai ƙilaran nan ne daren 23 ko fi khamasatin tabqa dare na 25 yace laylatul qadr dai koyaushe dai khairun min alf shahr tafi wata dubu yace wato tafi shekara 83 da ɗaya bisa uku shekara dare guda ya fi waɗannan daraja ga Allah daren nan mala'iku ke sauka har da ruhul qudus a cikinta wanda yake wannan dare ya samu wannan daraja saboda saukan mala'iku cikin daren shi lailatul qadari amma shi wanda yake kowa sanin alqur'ani wanda Allah ya ce Allahumma allimhu ta'wil faqihu fi dini wa allimhu ta'wil Abdullahi ibn Abbas yace ai cikin Qur'ani ma cikin inna anzalnahu ai Allah ya hadi daren Lailatul Qadari yace Lailatul Qadari an fade ta so uku a cikin sheka a cikin wannan aya inna anzalnahu fi Lailatul Qadari Lailatul Qadari khairun min alf shahr ko تنزل الملائكة والروح فيها بإذن الله من كل أمر سلام يتامة الفجر إن أنزلنا في ليلتك وما أدريك ما ليلتك يتأتى أكو يتي أنفديش سو أكو سننشي ليلة القدر إن كان لسه حرفا حرفا ليقودا ترى تو ترى سو أكو نوكي نم jaɗa zakun 27 to da haka yace ai Qur'ani ya faɗi cewa yau shine daren lailatul qadari shehu yace in mun ɗauki wannan magana ta tarjumanul qur'an daren 27 shine daren lailatul qadari yace wannan fahimta ibnu abbas ce da wanda ya ɗauki fahimta ta yi aiki da ita yace amma abin da yafi kyau ga bawa ya nemi wannan dare cikin dukkan darairan ramadan to musamman in an zo goma na ƙarshe ya ɗauka kowane dare yau ne ya raya shi in gobe sai ya ce ƙila ba jiya ba ne kai yau ne ya raya shi in jibi sai ya ce kai ƙila ba jiya ba shi yau ne ya raya har zuwa ramala ne ya ƙare ko ma yaushe ne kaga ya zama jihon ƙasa wadda ba a kuskure idan ya raya dare ran ramala daga baki ɗaya ya rabanta da daren lailatul qadari ya sani ko bai sani ba to me yasa Allah ya boye wannan dare bai hade shi ba karatun Allah ya san shi yace saboda mutum ya samu damar da zai raya dukkan daren Ramadan saboda mutum son banza gare shi in an ce daren kaza shine sai ya cimin dukkan ibada sai rannan to ba haka Allah ka so mutum ibada an kai akwai lada kamar da Allah ya boye wali cikin dukkan musulmi dan ka girmama dukkan musulmi baka sani ba ko wannan da ka rena shi waliyi ne masoyin Allah in ka rena wanda Allah ka ganin girma ne ka halaka shi yasa a musulunci duk mai cin mutuncin dattijawa masu hurhura bai gamawa lahiya saboda Allah na jin kunyan musulmin da ya hurhura to in kana cin mutuncin su ka ci mutuncin wanda Allah ka ganin mutunci ne ba za ka gama lafiya ba Allah ya boye musulmi ya boye wali cikin dukkan musulmi dan ka girma dukkan musulmi haka Allah ya boye ismullahil a'azam cikin sunaye dan karki dukkan sunayen Allah masu girma ka bauta ma Allah da su kuma Allah zai karba shehu yace dukkan ibadu baki daya idan Allah ya karban maka kuma na ya karban maka kaya arziki wanda ba rashin arziki bayan shi yace da mutum ya san ismullahil a'azam da bai kiran kowane suna sai shi wannan amma dai mutum ya dage dukkan rayuwa ta yi ta ƙoƙari ya ta ƙoƙari wurin neman yarda Allah Allah Ubangiji ya karɓan muna ni da ku waɗannan ibadoji da muke yi Allah Ubangiji ya sa saboda ibadojin da muke ɗinnan su makarɓaɓɓi har Allah ya sa mu samu shiga aljanna jama'a shehu ne ka cewa a samu shiga aljanna saboda ibada shehu wane gausi to don haka ashe koyaushe ka zama kana kwaɗan shiga aljanna in kana son shiga aljanna kana son saduwa da Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu mai son gamuwa da Allah Allah zai so gamuwa da shi to in kana son gamuwa da Allah ba za ka sari sanda kana sabon Allah ba da gangan da gangan kuma ka san Allah ba ya so kuma kana so Allah ya so ka ya za ka yi kayan kashi ka shiga wurin mai gida da su babban mutum ai ba za a bari a kai gare shi ba yace kuma ibadun nan za su ka samu shiga aljanna saura kuma duka ƙarin daraja ne ƙarshe shehu ya ce nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yazhaba ramadan wa la tazhab anna barakatuhu wa nafahatuhu alkhairiyya wal fadliyya ma'al afiyah yace Allah mun ga take-taken ramalana tahiya zai yabanmu yau 27 tahiya fa zai yabanmu to Allah in ramalana ya tahi Allah ka ban muna albarkashi tare da mu Allah ka ban muna kyaututtuka da baya-bayan alkhairi da kake muna saboda shi Allah darajojin da ake samu cikin ramalan Allah kakka tahi da su ka basu tare da mu tare da samun cikakken lafiya zahirin wa batinan shi ce wa ramadan haza nuwaddi'uhu al-laila jama'a mun taru da mu da ku duka muna ban kwana da watan ramadan na bana kuma muna cewa idan baɗi watan ramadan ya dawo la'alla ba zai same mu ko ɗayan mu bana ko mu ba zai samu bakila to Allah muna roƙo in har haka ta faru Allah muna fatan ramalana ya dawo duniya mu ko muna aljanna kuma ba aljanna kawai ba fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir wa ma zalika ala Allah bi aziz alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu anna khairan Allahu yajazikum anna kulla khairin wassalam wannan shi ne bankwananmu da wannan majalis amma da yana da kyau mu yi godiya ga waɗanda suka ɗauki yin hidima ga wannan zama da muke yi na tafsiri da kuma ayyukanmu na ibada da waɗanda suka ci da abincinsu gare mu da wanda ba mu ba musamman tuna tafsiri muke yi gwamnatin jihar zamfara ta ɗauki makanta na wanda ba a taɓa samu ba cewa dukkan gidajen rediyo da dukkan gidajen talabijin namu sun ɗauki nauyin mafi yawancin dukkan inda ake tafsiri ba sai kun je kun yi dadduwa ba ba sai an tara kuɗi ba gwamnatin jiha ƙarƙashin alhaji dauda lawal dare ya ɗauki nauyin sa dukkan tafsirai manya a gidajen rediyo duka da gidajen talabijin duka wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne idan haka muke so a ƙara ƙarfin gwiwa wurin taimaka ba musulmi a wajen addininsu na musulunci musulmi bai da abun da ya kai musulunci balle ya fi shi duk abun da za ka wa musulmi to bai kai kamar ka taimake shi ya girmama ya tsaye da addinin shi na musulunci ba muna godiya da wannan abu da aka yi kuma na tabbata ko ina ma ana na ana ta godiya na cewa gwamnati ba roƙonta aka yi ba su suka ɗauki nauyi su ga dama suka ce ko ina ko kaji a ai gwamnati ta ɗauki nauyin a zo a sa tafsir duk ga sunan tare da mu wanda ba sai mun bi su guda guda ba haka muna godiya ga 'yan social media wanda yake koyo daga Cyprus Abdullahi Sanusi ya bugo waya yace suna biye da tafsirin mu suna biye da tahajjudi duk abin da ake yi live ana kallon shi kenan za mu ce duk duniya daga Makka ma sun yi waya suna kallon mu tafsiri da duk abin da ake yi haka muna godiya ga 'yan social media sannan muna godiya ga gwamna alhaji abdulaziz yare da ya bamu abincin da yake kusan ba a taɓa samun alkhairin da ya game zawuya irin wannan ba muna godiya allah saka mai da alkhairi kuma allah sa a dunga yin irin haka isasshe in zai yi kyauta to ya isassa isasshe in zai kyauta ya riƙa yin isassa kaga alhamdulillah an yi kyautar da yake kowa ma zai san cewa dai alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillahi Allah saka da alkhairi sauran godiya da abin da ya kamata a kira ga Malam Abdullahi za mu ba shi dama Allah maimaita muna Allah saka mu shehu Balarabe da alkhairi dukkan mataimakan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu Allah maimaita muna
wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن مولانا القطب المكتوم والبرزخ المختوم والخاتم المحمدي المعلوم مولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه وعن شيخنا وملاذنا عدتنا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام وبركة الليالي والأيام نور البلاد وغوث العباد آخر التجليات عبد الذات ومظهر الأسماء والصفات مولانا الشيخ إبراهيم القائل فلتجعلا حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم شوقي وحبي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه والقائل نحن الأولى درسوا الكتاب وصل الكتاب ونحن آل الحق والإرفان والقائل وإني سمعت من لسان من لا ينطق عن الهوى ألا يضرني مخلوق كائنا من كان وإني أعطيت عمرا أطول من عمر والدي ولولا أني مراد الله في خلقه ولولا أني مراد الله في خلقه لما أرد بذلك لما في هذه الحياة من الكدرات وأن هذه الفيضة فيضة تجانية وستعم جميع البلاد والآفاق ومن أراد أن ينفر الناس عنها إنما ينفر الناس عنه لا عنها والسلام إبراهيم بن الهج عبد الله التجاني yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau mun samu minti goma sha bakwai domin an so makaratu tara da minti goma dokta ya rage minti goma sha bakwai shi sama ban yi gudu wajen jawabi kuma jawabin da muka so mu yi sai dokta ya gama hai wannan godiya ya yi lallai ne mu yi godiya ga gwamnan jiha Dr. Dauda Lawal Dare cewa maimakon a yi daddoha ba daɗi, ka yi daddoha wajen masu kuɗi, sai gwamnati ta ga ya dace tun da gwamnati ita ke da kaya, gwamnati ta ɗauke nauyin watsa majalisu tafsiri na kowa Allah ya saka mu gwamna da mataimakansa da alkhairi. Haka dokta ya yi godiya ga mai girma sanata Alhaji Abdulaziz Yari. bisa ciyar wanda ya yi gaggaruma Allah ya saka mai da alkhairi haka dokta ya godiya ga ciyar wanda kowa ya yi tun daga matar gwamna masu kawo dafaffen abinci wanda malam ashab da masi ɗazu yake gaya min jiya ma kawai waɗanda ya ba da kai ne sai da ya ba mutum ɗari takwas da wani abu banda da tijawa banda wajen alfarma wannan mutane ne masoya ke ta kawo ciyawa dukansu dokta yana maku jinjina da harshen khalifa Allah ya saka maku da alkhairi da harshen shugaban makaranta Sheikh Malam Usman Tambuwal wanda bayan wannan ba dole shine za su tara malamai a san yadda za a yi karo-karo a ciyar da almajirai amma mawajata suna ciyarwa kamar yadda muke godiya ga mu'assasa albalarabiya wadda hata a yau sai da ta ƙara ƙetarowar da aka yi wajen zama da benci da kujeri da tufayen tawa da ababe wanda ba ta ma nema a faɗa domin ita wani abu ne daga shehu balaraben to kenan kuma wa take jira ya gode mata mu'assasa albalarabiya Allah ya saka muku da alkhairi kamar yadda muke godiya ga al'infaq wata ƙungiya ce da Allah ya taso da ita ranar juma'a kada mutum ya zo masallaci bai sha ruwa ba su bi duk yawan masallacinmu wanda zan yi magana kan shi an jima insha Allah in fact Allah ya saka maku da alkhairi haka muna godiya ga limamanmu na tahajjudi haka muna godiya ga masu itikaf haka muna godiya ga dukkan malaman makaranta haka dokta da harshen khalifa yana godiya ga maraya zawiya waɗanda ke nan zaune da waɗanda ke cikin gari tare da wahala ta transporta amma alhamdulillah kullun muna zama muraya wannan mazauni na shehu balarabe radiyallahu ta'ala anhu wanda alkhairin da muke samu bai da iyaka yau kuma alhamdulillah ga malamai nan daga wurare mabambanta waɗanda na sha da saƙo ga dokta wani lokaci daga ni sai shi wani lokaci irin yau in ce masa sho malam abdullahi tafki tara ya aiko ni cewa malaman da aka buɗe makarantu to sun ɗauki karatun da ake zawiya suna biye da shi suna koya dokta Allah ya saka maka da alkhairi malaman makaranta alhamdulillah za mu yi magana kan kuci ma zuwa an jima ko da minti ɗaya akramakumullahu dokta da harshen khalifa muna ce maka jazakallahu khairan amma ita zawiya ba dan ta sha nonon shehu balarabe ba shehu balarabe bai alfahari hatta sutura ta yi shehu balarabe in ya sa riga aka ga yana kallo wannan riga ya ebe ta ya sa wata riga da gwamnan bauchi ta tare a ne kawo mai aka kama kallo sai ce malam murtala na koma kamar naman daji na sa riga kallon riga ɗaya ke wanda mako a kalli shawo balarabe da wilayarsa an koma kallon riga harka ta lalace sai ya ce kasan yadda na yi ya ce ya ce na ba jada ita walhaji jada inda hukar jada da kulli hifin lahi fastafada ya ce wa shawo malam murtala ka san abin da ya sa na bashi don ya hirgita ka don rigar jade yanzu ta fi taka shi shau balarabe abinda yake so kawai a'a mutane a kora su ga Allah ba abin duniya ba to ba don zawiya ba alfahari ba ba wanda ke alfahari da ko gwaninta ƙur'ani a zawiya mafi yawan masu limancin tahajjudi mafi yawan su masu je musabakar duniya amma in ka shigo zawiya ba ka ma gane su to ba don zawiya wuri bane mai ladabi to da dokta ya kamata ka buji gaba kai alfahari ga wannan baiwa da Allah ya maka ta yadda wannan sako na firiya da tafsir da harshen Hausa amma kai ka ce larabci Shehu Ibrahim ya kamata ba don gudun alfahari ba kai ma lisanul hali ɗinka ya bugi gaba ya ce fa'as aituhum nahalan wa'allan widadahu wa balhamu damal ghafilina tsira سكارى بلا إثم وغول فيا لهم صفا وقتهم والملك كان كبيرا بمقعد صدق جالسين جليسهم مليك جموع المالكين قديرا يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يسبقون صخورا وقد رتعوا في تلك روض معارف تراهم سكوتا والمقام مشيرا قسكيا mun sha tafsiri mun yi tatul ko da ramadana ya kama muna cikin mugunyar rama muna cikin yunwa ta shehu ibrahim mu duba mazauni yau dukan shi shehu ya ce babu kalma dokta zai iya tsara huluba ko wata iri amma saboda fana'in sarki shehu ibrahim ya gada babanai shehu balarabe bai da komi ta shehu ibrahim kalmar da dokta ya faɗa yana zama ya ce na zo da hulubar shehu mu ‘yan zawiya ba mu da kowa sai shehu Ibrahim. Ilimin shehu shi ne namu, mi shehu ya aikata, shehu malam mai yansara ke cewa ku yi koyi da mu. Har zamanmu na wazifa irin na shehu Ibrahim. Dole ya ga shehu balarabe fana'insa da nutarsa. To alhamdulillahi lisanul halidin dokta yana cewa na shayar da mutanen zawiya, na shayar da su sha na ɗaya. na shayar da su sha na biyu ma'ana na yi masu ruwa na madadin shehu na shayar da su na halan wa allan widadahu na ƙara maku son Allah da manzon Allah wallahi mun samu ƙaruwa sanmu da Allah ya ƙaru sanmu da manzon Allah ya ƙaru sanmu da shehu tijjani ya ƙaru sanmu da shehu ibrahim ya ƙaru wa balhamu damal ghafilina haqira duk wani surutun banza da za a zo ana ƙaƙale ƙaƙale duk shirme ne a'a malam a baka natija menene natija abinda shehu yace fala yaku qishru dini hazza muhibbina balil lubbu lubbu lubbi ma da dai zaka iya cewa kaga zawiya a yau rada zaka yi ban kwana kowa na buge kun ba wanda ya shagiya ba mai zunubi kai kowa ya koma gida mazaunin shi yayi kyau mulkin da kuka samu babba ne ku sani yau kuna zaune a mak'adu sulke shine ya ta faɗa yanzu muna zaune mun wuce aljannatai mun kai mak'adu sulkin fada Allah abokin zaman ku yan zawiya mamallakin sarakuna shine Allah tabaraka wa ta'ala sannan ga mu zaune amma yana cewa ga 'yan zawiya nan ya siru na sairar suna tafiya cikin Allah wata irin tafiya amma ana zaune za a haɗu cikin jirgin sama kowa ya sa bel za mu yi tafiya mai nisa wannan hankali bai ɗauka kowa ya zauna ya sa bel za a yi tafiya mai nisa sai a jirgin sama don haka ya siru na sairar watarar jibala tasibuha jamidatan wa yatamurru marar sahab yan zawiya kun samu fi riyadit tafsir kuna tafiya wata irin tafiya kai mamakin tafiyar waɗanda ga su kamar duwatsu amma suna gudu sun yi kiyo mutanen zawiya wa kadratau kun yi kiyo a dausayi na ma'arifa ga kowa zaune amma matsayin da muka samu a wajen Allah babba ne saboda abin da muka samu mun samu fi riyadit tafsir daga bakin wannan shugaba Dr. Ati wanda shau Malam Siddiq duk sanda ya bi shau Balarabe in ya kawo khalifofinsa Sheikh Malam Mai Nasara Sheikh Malam Murtada Alhaji Muhammadu mu Alhaji Muhammadu mu yakan ce man da Allah karanta min baitin da Malam Siddiq min sai in ce السيد النزيف بالخلال حاج محمد أم خير دالي سيتي خوتن في ياسفا دالي كاشو مالا بخاري بحر العلوم قاسر كنسا wanda yake bari idan zai je makka ko fas ko zai je kaula to idan zai ambaci ya ambaci khalifa in zai ambaci dokta duk inda ya ambace shi malam siddena ambatar shi da magana ilimi wato an sa amana ilimi ciki ne lallai ilimi ya iya da shi in aka sa amana wajen zai wanda zai koya mutane banna an samu matsala karantawa an sa shi yace atiku itaqal ilmi qad hazaha ولا ينازع فيه قوله لا يخالف shi dr atiku jimalin siddi an bashi natije ilimi ne shi yasa yi magana ba mai iya jayayya ko ya tarabciya da shi shi kuma maganganunsa ma duka ba su saba ma'aikinsa ba wani da yake cewa wa haka za atiku na shaikhani maniltaka fi sadrihil bahrani wanda ya ji tafsirin bana zai ji yau ai maganar islam iman ihsan ma'ana shari'a ɗariƙa haƙiƙa kuma kowane su da martabar su islam yana da martaba guda uku at-taqwa at-tauba at-taqwa al-istiqama imani yana da guda uku as-sidq al-ikhlas at-tumanina ihsan yana da guda uku al-muraqaba al-mushahada al-ma'rifa to babu wanda dokta bai dauko ya rika hannun yan uwa ba ya mai da su zuwa ga Allah sannan ya ɗanɗana ma kowane mu daɗin ita ma'arifa ashe amanar da aka bashi alhamdulillah yan uwa dokta muna maka shaida da harshen khalifa ka umfanar da mu Allah ya saka maka da alkhairi lallai aikin da ka yi shine aikin shehu balarabe menene aikin shehu balarabe umfanar da bayan Allah jazamal jami'u in ji malam siddi jazamal jami'u bi anna khairan nasi من يجبي الورى للواهب الديان ولذاك أشكره بأن نلت الوصول على يديه لحضرة الرباني قد صرت سويا لأن وسيلتي خصت بها من دون ما أوطاني kowa ya tabbatar da wanda ya fi cikin al'umma wanda ya umfanar da mutane shau balarabi radiyallahu anhu wallahi shaikhi lam yazal munzu siba yuguri li ta'ati rabbina arrahman shau balarabi tun tashin sa abinda muke gani nan shine dama ya kaso shine sai ya ci gaba da bayyana alhamdulillah ya shiryar da bayan Allah don Allah saboda Allah sho balarabe sai da ya gama gina zukata wannan duk taron namu bai kai ɗai bisa dubu ba na taron mu masu jin mu kuma waɗanda yake ɗiyan shehu balarabe ne na haƙiƙa waɗanda ke riƙe da makarantun hizbun ba su da kowa duniya sai shehu balarabe ba su da inda suke neman madadi sai hannun shehu balarabi shehu balarabi radiyallahu anhu sai da ya gama ginin zukata sannan ya zo ya bankaɗa wannan zawiya zukatan da ya gina sai da ya sayanya ma malamai almajiran shehu balarabe sahabbansa babu wanda zai gina gida sai ya gina ma almajirai ɗaki ko ɗaya ko biyu ko goma ko ishirin sannan su ciyar da almajirai an saba almajiran shehu balarabe sahabbai su aje almajirai su ciyar da su su yi masu magani shehu balarabe ke ce ma shehu malam murtaza malam ɗakin ka ya zama asibiti in mutum bai lafiya kai mai allura nawa ake ba malam ka karantar da mutum don Allah ai ma mutum haihuwa ka ba shi ragon suna duk abinda su za tarbiyyar shi wa balarabe suna ma almajiran su hidima kafin almajiri ya ma malami hidima ɗaya malami ne ya yi mai goma banda ma ita hidima ta ta ruhi shi wa balarabe shi yasa ya bankaɗa wannan ma keken masallaci wanda yake ana raya shi da hamsu salawat da sauran nawafilu wanda dama da nawafilu ne duka dukta yakan faɗa ran juma'a la yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bi nawafil alkhair hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa ghillahu alladhi yamshi biha wa in atani yamshi ataytuhu harwan wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataytuhu harwalatan wannan zawiya shau balarabe ya assasa ta ana hidima don Allah saboda Allah cikin Allah malaman makaranta khalifa yana muku jinjina yana muku godiya ga yanda kuka tsaya kuna raya wannan zawiya kuna taimakon almajirai don haka duk mai taimakon almajiran nan Allah ya taimake su Allah ya ba mu zaman lafiya madawwami Allah ya saka ma dokta da alkhairi khalifa Allah ya kara maka lafiya malaman makaranta kowa bismihi da wa'ainihi Allah ya saka mu kowa da alkhairi garkuwan zawiya Alhaji Umaru mai littafai wanda hidimarsa ita ma za ta ci lokaci da za mu faɗa ba son yake a faɗa ba Alhaji Umaru Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara maka lafiya muna addu'a dukkan waɗanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ya masu rahama masoyanmu da ke ta neman mu addu'a Allah ya biya bukatunsu masu cikin damuwa Allah ya yaye masu damuwa ɗalibai da ke neman ilimi Allah ba mu ilimi mai yawa mai albarka sannan Allah ya ƙara mana son shehu da sanin shehu da fana'i cikin shehu na ishi na rahu la hijaba bi muqlatin yusahibu na fi yaqdatin wa manami wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah wata rana alhaji tukur muhammad allah ya ji kanshi ya ji hudu ba mala abdullahi a irin wannan munasaba ya ce kai ashe doktocin zawaya ba su da iyaka ta ji dokta abdullahi shi ba ashe bai da dama allah ya saka da alkhairi samun ba malam usman kabir da aka saba ya muna addu'a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kayan mu ya addu'a gaba ɗai akwai wasu bayan Allah waɗanda suka aiko sadaka ga iyayensu a safi cikin addu'a iyayen kuma sun riga sun rasu za mu sa cikin addu'a Allah gafarta musu na farko alhaji muhammadu jada ibrahim nashi ya aiko da sadaka da muniru na alhaji ismailu tela da alhaji muhammadu jega ga matarsa da ta rasu zainab abdurrahman da sani mande baban shi shi ma ya aiko da sadaka cewa a yi mai addu'a Allah ƙara musu rahama da yadda ya gafarta musu jama'a sai mu ce alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya lakira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake kyantawa cikinsa ومن البركة من الله دشيه فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء الحمد لله